إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما البركة دكني وزيادة يبوك سنتبتك الله تعالى wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mu wannan dare na litinin ilin lahadi 29 ga watan uku rabiul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 447 muna cikin littafin kitabu tauhid zama na takwas inda mun kai karatun babu wanda yake karantar da mu alkhawf min ash-shirk wanda wajibi ne ga dukkanin musulmi ya yi ƙoƙarin kaffa-kaffa ya yi ƙoƙarin kare kansa da neman tsari a wurin Allah ta'ala daga faɗawa a kan shirka in ma babbar shirka ko ƙarama mala ya ce fihi matsari a cikin wannan babi akwai matsaloli kamar haka almatsalatul ula abu na farko wanda ya kamata mai karatu ya lura da shi sosai a cikin wannan babi alkhawfu min ash-shirk ma'ana mutum yayi kokarin tsoron fadawa a cikin shirka saboda ita ce mafi girman zunubi babu wani laifi babu wani zalunci da yake shirka to babu wani musulmi wanda zai yi tsoron fadawa a cikin shirka sai wanda ya karanci tauhidi sai wanda ya san hadarin shirka haɗa Allah da wani muninsa da girmansa to lokacin nan mutum zai yi tsoron gayyashe ya abka mu shirka abu na farko ce na almas'alatu saniya mas'ala ta biyu anna riya min shirk ashe riya tana cikin shirka kamar yadda bayani ya gabata riya shine mummunan manufa a cikin ibada cikin sallah ko karatu ko azumi ko ta da zumunta ko zakka ko umura duk abun da ibada ce ma'ana manufa mummuna yakan sa ya zamo shirka ita ce ake ce mariya nufin wani abu a lokacin da bawa yake aiki mun karanta hadisi wanda annabi alaihi salatu wassalam ya tsoratar da al'umma mutane guda uku wanda za a fara hura jahannama da su na farkon su in ji ma'aiki malumai in an ce malumai duk wanda yake cikin neman ilimi yana ciki kenan ya kamata ga dukkan wani malami ko ɗalibin ilimi sai ya bincika zuciyarsa saboda akwai ranar da zai haɗu da Allah ta'ala wanda allamul guyo ba wanda ya san abun da ke cikin zuciyarka a halin yanzu in ba Allah ta'ala ba li'annahu la yakhfa 'alayhi shay'un kalubale ne ga dukkan ɗalibai da malumai wurin neman ilimi sun ikhlas ka nemi ilimi don ka ɗoke jahilci ga al'umma da kanka awwalan ka fita cikin tsawon jahilai ka yi aiki kuma da wannan ilimi saboda ilimi shine aiki da shi bakin gwargwaro to da yawa an mai da ilimi abun ado abun kuri abun jiji da kai abun kaza da kaza don shi akwai hadisi sahih wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yawancin munafikan al'ummar ga yace makaranta ne makaranta hadisi ne wanda babu wata kura ga wannan hadisi kuma in ka da yanayin makarantar yanzu za ka ga ƙararren hadisi wala siyaman matasa da yawa daga cikinsu wani bai ma ɓoyewa a cikin magana sai bayyana yana jiji da kai yana tunkaro yana kuli yana neman duniya da ilimin sa kalubale ne in Allah ya albarkanci rayuwar mutum ka iya wani abu na ilimi na ƙira'a ne ko tajwidi ko na ko kaza to abin da ke kanka kai umfani da waɗannan abubuwa da Allah ya yi ma ka fahimci karatu kuma ka yi aiki da shi innamal ilmu bi ta'allum ilimi ana samun sani da nema ba a nema kuma sai da tawadu'i malumai sun ce mal ilmu illa al'amalu bihi ba a ce ma ilimi sai in mutum yana aiki da shi bakin gwagwa to yawa cin juna da ake da kaskantar da juna da zagin juna da yi ma juna kazafi abun da ke sa shi ne adamul ikhla saboda ban son a ce wane ya iya dole in na ji inda ake yabonsa in mutsuna mai in nuna ba mutunan kwarai dan kadai a ce ni ne alama ce ta dan ba dan Allah ake yi ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ba a kira zuwa ga kanka ko a ce kai ne ko a ce kai ne to duk wanda yake neman ilimi maza da mata mu yi makan mu qiyamul layl saboda akwai ranar da ba mutanen da mun kai yanzu akwai ranar da yabon su ba amfani mu in mun koma cikin kabarin mu ba wani yabon mai yabo wanda zai amfani ma dama ba mu gyara aikin mu ba ba mu gyara zukatan mu ba annar riya mina shirk riya shirka ce kuma shirka wadda take bata aikin da mutum ya nufi wani a cikin wannan ibada in ma nufin duniya in tara duniya in samu kaza ko in nuna kasawar mutane in nuna ni kaɗai ne ba kamata duk yana cikin mummunan manufa wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suke fama da shi wani lokaci saboda ƙuruciya ƙuruciya ma wani abu ne wanda yake shan ɗan adam saboda haka latifa kun ka ce da ilimi da zuciya da sarauta da kagansa a hannun matasa ko yara to akwai haɗari ko saboda babu hangen nesa da dama wala sai ma in mutum ya wadatu da kansa bai zama cikin iyaye wanda sun ka ga jiya sun ka ga yau sun ka ga gobe su ɗora mutum akan turba ƙuruciya ta kan sha mutum mutum ya aka haka ya kamata a yi sai ya je sakan shi cikin musiba Allah ta'ala ya kare wani yana yi da ƴan mata su so shi wani ya gyara murya dan kaza wani ya yi dan kaza wani ya yi dan kaza to kaga duk yana cikin abubuwa masu haɗari ban waɗansu malumai suna ga ya kamata maluman sunna su gyara madaris din su madaris inda ake karantar da mata haɗari ne a bar matasa yara suna karantar da iyaye mata saboda yaro shaidan yana kusa da shi ya fitar da shi akwai hadari sosai irin abubuwa da yawa da ke afka cikin madaris na ahli sunna wanda bai kamata ba yana iya hira da ɗalibansa 'yan mata kun ba na gugu ne wannan kuma baya halarta yana gani ɗalibansa ne ko kaza to Allah ta'ala ya kare in kuma ba a gyara ba to zuwa gaba ba abin da ya same mu kuka da kanmu dole ne a gyara a jibi wanda ya san abu ya kamata ba kawai dan mutum ya yi karatu ina ba shi lalala ba duk wanda ya iya za a ba shi ya karantar da mutane karantarwa amana wani bai da hali na kwaro wani mutunan banza ne wani munafiki ne wani makaryaci ne wani madargaci ne wani maci amana ne ba a ba shi iyan mutane ya karantar da su to amma kawai mutane ba su lura da irin waɗannan abubuwa suna badawa ga kowane yaro da ya tashi wani ma in ya ga an bashi karantarwa sai ya ɗauki kan shi ma akrami shi ma ya sai ya huce su kowa ai dama su ya kamata a sa ashe bai ma fara ba bai san hawa balle sabka ba Allah ya arzuta mu da ikhlasi anna riya min ash-shirk as-salisa annahu min ash-shirk al-asghar malai yace riya tana cikin shirka karama bambanci tsakanin riya da kuma shirkul akbar ita babbar shirka takan bata duk ibada takan fidda mutum cikin da'ira na musulunci shirka karama kuma kamar riya mutum musulmi ne amma fasiki ne aikin da mutum ya yi ba dan Allah ba shi ne zai lalacewa amma yana matsayin shi na musulmi yana bisa hadari bambancin suke nan da waccan shirka wadda take fidda mutum cikin musulunci الرابعة ما ليش أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين وأن الرياء شيني ما في tsoron abin da ake yi ma muminai musulman kwarai tsoro duk wani falihi ya kamata ya ji ma kansa tsoron gayya abka mariya in za ka aikata ibada to ka bincikanka ka tuna da girman Allah ka mance da mutane yabonsu ko zarginsu ko zaginsu ko kaza kakka ya neman yardan kowa duk lokacin da za ka yi aiki saboda akwai maki iblis zai sama wasiwasi mutane za su soka ko su ce ba ka marka ko kaza to ka tunkuɗe wani ka nemi taimakon Allah ana tsoron da salihai da su haɗa marka ya kawo hadisi da ya gabata annabi ya ce akhwaf ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar sahabbai ce ma magana su ne kuma manyan salihawa ga al'umma bayan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kenan kowa ya ta kansa kowa ya bi kansa alamar riya shine mutum yana damuwa da yabon mutane in ya ji ana cewa ya iya to ƙara sai ya ƙara kuzari to alamar ba dan Allah kake ba in ya ji kuma ana zagin shi ko ana zargin sai ya bari ya watsa saboda yana damuwa da tajin mutane alamar ikhlasi shine ayyuka da ibada mutum na ɓoye su akwai abubuwan da mutum zai yin su a sirri baya son kowa ya sani in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sa mu jara yana da haɗari sosai ‘yan uwa musulmai kowa ya bi kansa ya ga inda yake da kasawa ya gyara tun mutuwa ba ta zo masa ba alhamisa malinci daga cikin masa'il na wannan babi qurbul jannati wannan kusancin aljanna da wuta ya kawo hadisi ɗaya wanda ya nuna kusancin su duk wanda ya mutu da tauhidi ya je aljanna duk wanda ya mutu da shirka ya je a wuta الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد وما وحدا وتكان كسنشن cikin hadisi guda wanda annabi yace duk wanda ya hadu da Allah la yushriku bihi shay'a dakhala aljanna wanda kuma ya hadu da shi yushriku bihi shay'a dakhala an-nar السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة duk wanda ya haɗu da Allah babu shirka ƙarama wala babba يمت مي توحيدي تو ياشد الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دو وندكم يحدد الله ينا حد الله دوني دخل النار زي شغبتا ما ليش ولو كان من أعبد الناس كودا متون يا كسانشي ما في بوتا متان وند يعني كوا كوكري أشكن إبادات يعني كوا أزمي يعني كوا صدقة يعني كوا أما مات على الشرك يا متو أكن شركة توباشي با الجنة kenan babban abun da ya kamata mu gyara shine tauhidi as-samina al-mas'alatu al-azima malai ce mas'ala mai girma su'alu ma'ana al-khalil su'alu al-khalil lahu wa li banihi wiqayat ibadat al-asnam malai ce mas'ala mai girma shine annabi ibrahim khalilin allah alaihi salatu wassalam ya roki allah kariya ya roka madiyansa Allah ya ba su kariya daga fadawa cikin bautan gumakai matsala ce mai girma wadda ke nuna muna abun yana da hadari sosai dole sai mutum ya nemi taimakon Allah aya da ta gabata Ibrahim ya roki Allah ta'ala ya ce rabbi ijnubni wa baniya an na'budal asna dan ya roki Allah ta'ala ya bashi kariya yace at-tasi'a i'tibaruhu bi halil akthar saboda lurar da Ibrahim ya yi halin yawancin mutane sun abka ma shirka, yawancin al'umma sun haɗa ma shirka, yawa daga cikin mutane ba su da tauhidi. To wannan ne ya yi itibari ya lura sai ya yi addu'a da ƙaunihi, Rabbi inna hunna abulan na kasiran minan na, ya ce, Ya Ubangiji, na roƙe ka ka kare ni ka kare ahalina daga fadawa cikin bautan gumakai saboda waɗannan gumakai sun batar da yawancin mutane sun batar da yawa daga cikin mutane wajibi ne ga mumini ya nemi kariya a wurin Allah subhanahu wataala al'ashira fihi tafsir la ilaha illallah malai yake cikin babin akwai fassarar kalimatu tauhid ita ce la ilaha illallah كما ذكره البخاري كما الإمام بخاري عم بتاع للتاسع الصحيحة fassarar wannan kalima mai girma mai tsada kalimatu tauhid wa kalimatu taqwa malumai sun ce tana da rukuni guda biyu annabi wal isbat ta kore kuma ta tabbata in ka ce la ila ka kore duk abun da ake bauta ka ce ba a bauta ma kowa bauta ba ta dace da kowa ba in ka ce illallah ka tabbatar da wannan bauta ga Allah kadai subhanahu wa ta'ala الهادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك فللر وان يسير دقى الشركة دو وان يسير دقى الشركة فللر تشيني زي شجاع الجنة الله تعالى يسير تدمو دقى فادا واتكين شركة دكم بدعة da munafinci ya rabbal alamin wannan shine masail wanda ke cikin wannan babi mai albarka Allah ya kare mu daga shirka karama ko babba wallahu